بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren bakwai ga watan Sha'ban shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin biyar ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab dake dandali a tudun wadan Zaria wanda aka fi sani da suna masallacin dandali inda muke tafsirin alkur'ani mai girma cikin juzu amma wannan shine darasi na hudu insha Allah cikin jaringiyar darussan tafsirin suratul shams za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki kad aflaha man zakaha na'am
a'udhu billahi as-samiil 'aliim minash shaitanir rajim من همزه ونفسه ونفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Kad aflaha man zakkaha, hakika wanda ya tsarkake ran ya rabauta, wa kad khaba man dassaha, kuma hakika wanda ya binne shi da saɓo ya taɗi a faɗinsa da ya ce ƙad aflaha man zakaha wannan shi ne jawabul ƙasam duka jeren giyar rantsuwai nan da suka gabata wajen guda goma wa shamsi wa duhaha wal kamari idza talaha har zuwa kan wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantsuwa guda goma cif to wannan rantsuwar ga amsarta shine kamar bayan da aka yi wani rantsuwar sai ce wallahi wanda ya tsarkake ransa to ya rabauta shine kad aflaha hakika ya rabauta man zakkaha wanda ya tsarkake ran asalin magana ya kamata ne a ce laqad aflaha asa lamun to amma an cire lamun din ne na kasami saboda kamar da malamai suka ce saboda tsayin zancen rantsuwar sun yi tsayi sai aka cire wannan ainihin wato lamun ɗin wasu malamai kuma suka ce wannan ba shine jawabul qasami ba suka ce jawabul qasami din mahzufi ne a kaddara shi ka ce wa shamsi wa kaza wa kaza wa kaza sai ka ce latub'athunna na rantse da rana da da hantsinta na rantse da kaza na rantse da kaza wallahi sai an tashe ku ya ku kafiran makka da kuke karyata wato ba'asi ba ku da gaskiya shi kuma al'allamatu zamakshari a cikin tafsirinsa ya ce lallai wannan jawabin ƙasami mahazufi ne amma wajen takadiri sai ƙaddara wani abu daban ya ce za a ƙaddara ne a ce wato layudam dimanna layudam dimanna Allahu alaikum kama damdama ala samudin wallahi sai Allah ya darkake ku ya ku mutanen makka kamar yadda ya darkake samudawa wanda za a baya magana su nan gaba kaɗan kan zaba samudu bai tsagowa faɗin Allah da ya ce kad aflaha abinda ake nufi da aflaha min alfalahi alfalahu aflaha yuflihu falahan aflaha da hausa akan ce ya tsira yuflihu yana tsira falahan tsira sai dai wannan fasara ce wata ke kuntatacciya wata kila saboda bambancin fadin walwalar kalmomi tsakanin larabci da Hausa idan balarabe aka tambaye shi menene ma'anar alfalahu zai ga maka kalmomi da yawa sukan ce alfalahu huwa salahul hali fin na'imi wal fawzi wal baqa'i shine samun nagartaccen yanayi a cikin ni'ima da cin nasara da wanzuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yake cewa qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu bima ataahu nabi yace qad aflaha man aslama duk wanda ya musulunta ya tsira wa kana rizquhu kafafan kuma ya zamcewa arzikinsa daidai ruwa daidai kurji wa qanna'ahu Allah bima atahu kuma Allah ya sa mishi wadatar zuci to ga kallon wannan hadisin zai iya fassara maka ma'anar al-falahu saboda dukkanin waɗannan abubuwan da aka ambata sune rukunnan tsira a duniya da lahira kaga dai kasancewar ka musulmi shine saka tsira a lahira wala tamutunna illa wa antum muslimun anan duniya ko me zai me zai saka tsira shine zama cewa ka fi karfin bukatunka shine kafafan ɗinkin sannan kuma ɗan abin da Allah ya baka shi ya zama zuciyarka ta wadatu domin idan zuciyarka bata wadatu ba to ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali a duniya ba ko me ka samu ka dinga wahala kenan da fafutuka da ƙara wahal da rayuwarka saboda haka alfalahu za ka iya cewa shine duk wani tattaruwan ni'ima da ta shafi muminai musamman a lahira galibi alfalah ya fi zuwa don ya nuna abinda muminai za su samu a lahira saurakan muminai su ne waɗanda suke da wato babban rabo a lahira kamar da ake fasara da hausa Allah ya ambace su a wurare daban-daban kamar kad aflaha man tazakka kamar faɗinsa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma haka ne ko ma zaka minkum min ahadin kaman fadin Allah kad aflahal mu'minuna aga duka wannan bayani ne akan tsirarsu saboda almuflihun sune mu'minai kamar inda Allah ya faɗa din kad aflahal mu'minun sai ka tuno duka sufufus da aka ambata a wajen tsayi da sallah ba da zakka tsare harsunan su tsare farjinan su kaza kaza kaza abubuwan da aka ambata da sufufunsu kamar da kuma Allah ya ambata a farkon bakara da yake cewa allazina yu'minuna bima unzila ilayka bil ghaibi go wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun go na'am ah wallazina yu'minuna bil ghaibi bima unzila wama unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kaga sai da aka aka ambaci sufofin gaba daya allazina yu'minu bil ghaib allazina yu'minu bima unzila ilayka wa unzila min qablika allazina yuqinuna bil akhirati sannan Allah ya ce ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu samun babban rabo al ahl falah sune masu kira zuwa ga addinin Allah kamar da Allah yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر sai Allah ya ce ulaika humul muflihun lalle a samu wasu cikin ku wanda za su dinga kira zuwa ga abin alkhairi wanda za su dinga gaya mutane ku aikata kaza mai kyau ne ku bar aikata kaza mara kyau ne Allah ya ce waɗannan su ne masu samun babbar rabo al-muflihuna sune ahlul mawazin thaqila wanda suke da ma'aunai cikakku masu nauyi da ladara na alkiyama kamar da Allah yake cewa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun dalle wanda ma'auninsa yayi nauyi to wannan yana daga cikin wanda suka tsira al muflihuna sune ahlut ta'ati lillahi wa lirasulihi wadanda duk inda ka gansu Allah suke bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi qur'ani suke bi sunna suke bi ba a ce musu Allah ya ce su kangare ba a ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi sha'ulatin bangaro da shi kuma inda Allah yake cewa inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na sai ce mene wa ulaika humul muflihuna kadai zancen mu'minai da aka sani shine an kiraye su zuwa ga zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su amsa su ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi Allah ya ce waɗannan su ne matsiranta ranar alkiyama sannan kuma su ne masu ciyar da dukiyarsu masu kyautatawa masu ba da haƙoƙin mutane da ke kansu Allah ya ce fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil zalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah ulaika humul muflihuna yace ku dinga bada haƙƙin talakawa da makusanta da fatararru da matafiya Allah ya ce wannan shine alkhairi shine abin da ya dace da masu so su game da Allah salin alin yace kuma masu wannan siffar su ne masu tsira ranar alkiyama ahlul almuflihuna sune wanda ba su da girman kai ba sa jiji da kai zaka Allah yace fala tuzakku anfusakum duk in suna yin wannan ko ba su dinga jin kafafa cewa sune wata tsiyawa suna nan suna ji suna kankan da kai suna fata Allah ya karba rabbana taqabbal minna a zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son wannan matsayi na samun azzaka wato tsarkakuwa kuma yana yawan yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal kufri wal jubni kaza kaza kaza a cikin sayyid muslim daga zai dan arkam kuma sai ya ce Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya ubangiji ka tsarkake mini zuciyata ka tsarkake mini nafsina sannan kuma babu wanda zai tsarkake mini sai kai kai ne majibanci na kai ne ainihin waliyina Aisha kuma ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a a cikin addu'o'in da yake na du'a istiftahi ko afwan a cikin sujuda a sallarsa ta dare saboda haka ma'anar wannan aya shine qad aflaha man zakka nafsahu aw zakkahu Allah za mu zo mu ci saɓanin da aka yi a kan wane ne yake da damirin wanda duk ya tsarkake kansa ko kuma wanda Allah ya taimake shi ya tsarkake shi to wannan ya tsira duniya da lahira sai kaga yana bin abin da Allah ya bashi na shiriya da tsoron Allah wanda kuma ya zaɓa ka san haka shine ya tabi Allah ka tsare sadaka cire cire annafsu mutum ya fita daga tsarin bautar Allah da tsarkakuwa fita ne daga fitira wadda Allah ya halicci mutane a kai kamar da muka ji a baya fitratan lahi da tifadarar nasu na annasa alaiha akwai hadisi da imam muslim ya rawaito ila daga iyad ibnu himarin al-mujashi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce a cikin hadithul qudsi inni khalaq khalaqtu ibadi hunafa'a na halicci bayina akan lafiyayyar ɗabi'a kullahum ga baki ɗayansu wa annahum atathum shayatinu fajtalathum an dinihim shedanu ne cikin aljanu da mutane suka zo suka kautar da bayin Allah daga ainihin matsayinsu na addini na wannan nagarta da haka dole sai an dinga addu'a Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha sai Allah ya ce wa kad khaba man dasaha wa kad kuma hakika khaba ya ta'i man dasaha wanda wato ya shigar da ran cikin saban Allah khaba bi ma'ana khasira yayi asara Allah ka mu daga asara wani ne asaran shine man dasaha wanda ya tsoma rayuwarsa ko wanda Allah da sarki ya sanya mishi kaddarar kasancewa a cikin sabon Allah ibn Abbas yake cewa khabat nafsun adallaha wa agwaha duk da Allah ya batar ta tade ta shiga cikin dimuwa asalin lafazin dassa zamu ga cewa akwai alif na madda wanda yake maqsuri alif maqsura dassa to asalin shi dassasa ne dassasa sai aka cire sinin ta ƙarshe sai aka ƙara ya'u sai kuma da sa aka ƙara ainihin wato shadda ana ma'anansa shine ikhfa'u shay boye abu suka ce ubdilat sinuhu ya'an kamar yadda zaka ce qassaitu azafiri asalin shi kuma qassastu ne na cire farce na kamar yadda muka ce addasu shine alhailula dunan nafsi wal bainan nafsi wa bainal amali salih a shiga tsakankanin ran mutum da aikata aiki na gari malamai sun yi sabani akan a wannan zakkaha da kuma dassaha kad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ran ya tsira to waye ya tsarkake ran shin mutum ne ya tsarkake ran shi da kansa ko Allah ne ya tsarkake masa haka dassaha wane ne ya dirmusa ran a cikin sabo ko ya katange ta daga ainihin aikin alkhairi shin mutum ne da kansa ko Allah ne ya masa malam atiyatu muhammad salim mai tatmatu adwa'il bayani yake cewa wannan sabanin taba'an likhtilafihim fi marji'i dhamiri fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wannan sabanin ya biyo sawu ne na sabanin da aka yi wajen shin damirin fa alhamaha waye mata ilhamar Allah ne ya mata ko kuwa mai ita fa yaudu ila Allah kama fi nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawa mun cewa damirin yana kuma zuwa ga Allah ko ko yaudu alal abd sai wasu malamai suka ce yaudu ila Allah azza wa jalla wajen zakkaha Allah ne ya tsarkake ran saboda Allah yana cewa balillahu yuzakki man yasha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama da kuma wannan hadisin na Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha da wasu nasoshi ire-iren waɗannan malaman da suka kawo zance na biyu suka ce a su suna ganin ba haka bane ai akwai wurare da Allah ya nuna cewa mutum shi yake tsakace kansa da kansa kaman qad aflaha man tazakka ta cikin sabbi kaga tazakka shi da kanshi yayi aka zo da sigan tafa'ala dan ya nuna ma kwazan da mutum yake da kanshi dan samu makanshi wannan zakai haka nan da Allah ya ce man yatazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wanda da ya kokari ya tsarkake kansa to yayi wa kansa abin da ya kamata hakanan kuma fa hal fa qul hal laka ila an tazakka fa qul hal laka ila an tazakka shin bana gwada maka yadda zaka yi ka tsarkaka ba bayan da malam atiyatu ya kawo ra'ayin wannan bangare da ra'ayin bangare na farko sai yake cewa wa jam'u wal jam'a wa jam'u ma bainar ra'ayi wa jama'a sai ke cewa wallazi yadhharu wallahu alam anna al-jam'a bayna tilka nususi kal jam'i bayna allati qablaha wa anna ma wa anna ma yatazakka bihi al-'abdu min imanin wa amalin fi ta'ati Allah wa tarki lima'siyatihi fa innahu bi fadlillahi azza wa jalla yace ina ganin abin da yafi dacewa a hada wadancan kan dafulaha man tazakka a hada su da balillahu yuzakki man yasha a hada su wuri guda sai a ce abinda bawa yake yin kokari na tsarkake kansa ta hanyar samun imani da aikata aiki nagari da da'a ga ubangijinsa da barin saban Allah fa innahu bi fadlillahi yana samun wannan ne bi fadlin minallahi Allah ne yake bashi wannan falalar game da Allah yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada Allah ya ce ba dan falalarsa da rahamarsa ba da bai tsarkake kowa daga cikinku ba ashe tazakki da mutum yake yi da abin da aka ce kada aflaha man tazakka to yana yi ne bayan falala Allah da rahamarsa din fa kullu nususin lati fiha audu damiri aw istinad tazkiyati ila al-abdi fa innaha bi fadlin min Allah wa rahmati idan kaji an ce irin wannan da aka ce wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi kad aflaha man tazakka fa qul hal laka ila an tazakka da ire-iren su yace babu wanda yake samun wannan sai da falala Allah da rahamarsa kama tafaddala alaihi bil hidayati wat tawfiqi lil iman kamar yadda asalin shari'a da imani da ka samuwa falala Allah ce ba iyawarka bace to haka bayan kai imani tsarkake zuciyarka da tsarkake rayuwarka da nacewa akan biyayya Allah ba yin kanka bane shari'a Allah ce da falalarsa sai ka gode masa idan ka samu haka fa huwa alladhi yatafaddalu alaihi bit tawfiqi lil amali salih Allah ne yake ba mutum gamdakatar ya aikata aiki na gari wa tarkil ma'asi Allah ne yake ba bawa gamdakatar ya bar saban Allah kamar da Allah yake cewa alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha Allah ya faɗa yace baka ga wanda suke kokarin tsarkake kansu ba ai ba haka abun yake ba Allah ne yake tsarkake wanda ya ga dama akwai wata nukta wata wani abun lura a idan muka lura an fara ambatan bayan da aka yi rantsuwa duka kewayen rantsuwar na a ƙarshen rantsuwar da Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha mu lura a wajen ambatan ilhama sai aka fara ambatan alfujur kafin takawa to da ya kamata a zubin zance in ana so ya tafi irin yadda dan adam zai tunani to da sai a ce kuma qad khaba man dasaha wa qad aflaha man zakaha dan a samu cewa inda aka ambaci abu na farko da aka ambata shine cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kaga fujuraha shine daidai da khaba man dasaha taqwaha shine daidai da kad aflaha man zakaha haka ya kamata ya zama aslan to amma me yasa aka juya aka fara ambatan wato kad aflaha man zakaha sannan aka biyo baya da wa kad khaba man dasaha to malamai sun kalli wannan a cikin zubin zancen suka ce abin da ya faru shine abu biyu ne farko an yi ta'akhirin wato dasa aka gabatar da zakka saboda mun ji cewa alfitratu alal hidaya shari'a ita ce asali saboda aka fara ambatan abin da yake shine asali kafin aka ambaci abin da yake shi yake bujurowa abu na ɗaya kenan na biyu kuma saboda kad khaba man dasaha ta samu mujawara da abin da ke biyo bayanta na labarin wasu kangararu in aka fara cewa kad khaba man dasaha wa kad aflaha man zakkaha to zancen kuma zai zama akwai gwaranci kuma aka ce kan gaba samu yafi yafi zacewa da zance na hikima ya zama kazzabar samudu na kusa da wa kad khaba man dasaha kamar ana cewa wa kad khaba man dasaha kama khabat samud zaka yi samun misali irin wannan idan ka koma cikin alqur'ani kamar fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa summa awratnal kitaba alladhina safaina min ibadina sai Allah yake fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat kaga da Allah yake sa'annan muka gada da littafin mu ga waɗanda ga waɗanda muka zaba cikin mu'minai Allah ya ce a cikin sakon da yake cutar kansa shine wanda yake yin zunubi ya tuba ya zunubi ya tuba wa minhum muqtasid akwai wanda ya tsaya tsaka tsaki duk abin da yake na wajibi yana yi sai Allah ya ce kuma wa minhum sabiqun bil khairati akwai kuma wanda yake gaggawa aikin alkhairi bi idnillahi saboda Allah ne ya zakke mai zakka din ko to Allah ya ce zalikal fadlul kabir to sai kaga me yasa aka fara ambatan mai laifi sannan aka tike da wanda yake mai biyayya ga Allah da yin nafilfili saboda wannan mujawara saboda abin da ya biyo bayan wannan shine mene jannatu adni jannatu adni za ta fi dacewa kai tsaye da wannan na ƙarshen kamar da wancan laqad khaba man dasaha ya fi dacewa ya kusanci da kadzabat samud malamai sun kalli wannan dan bayani akan zubin zancen zance ne mai tsayi da malamai suke akan balaga alkurani Allah sa wannan ya dan haskaka mana akwai irin shirya a cikin alkurani insha Allah ya ce kadzabat samud na'am kadzabat samud bi farwaha idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
Allah Ubangiji ya ci gaba da cewa kazzabar samudu bi tagwaha samudawa sun ƙaryata bi tagwaha saboda ɗagawarsu idin ba afa ashkaha yayin da mafi tsagerancinsu ya zabura faƙala sai ya ce faƙallahun rasulullahi sai manzan Allah salihu kenan ya ce musu na ƙatallahi ku ƙyale ko ku bar taguwa Allah wasu ƙuyaha da ranar shan ruwanta faƙar da sai suka ƙaryata shi fa'aƙaruha sannan suka soke ta fadamdama alaihim rabbuhum sai ubangijinsu ya kama su da azaba bi zambihim saboda zunubansu fasawaha ya daidaita ta wato ya daidaita ƙasarsu ko ƙabilarsu da azaba ga baki ɗaya wala ya khafu uqubaha kuma baya tsoron abin da zai biyo bayan wannan azaba da ya musu wannan shine cikon surar wanda cikon surar ya zo ne kamar da muka ambata tun farko dan ya buga misali na wasu al'ummomi da suka yi wa Allah irin tsagerancin da suka yi masa Allah yana buga mu shawa misalin su dan su san cewa fa su ba su karfin Allah ba ko ba kansa aka fara tsageru ba ko ba kansa Allah ya fara yin hukunci ba tsagerun ba sai Allah ya bada labarin samudawa a dunkule a cikin waɗannan ayoyi saboda wannan ayoyi sun zo don bayani akan samudawa da abin da ya fare su da ya fare da su samudawa kamar da aka sani su ne mutanen annabi salih wanda suke ƙasar hajar wanda tana cikin ƙasar saudi arabia ne a garinsu da aka darkake shi ga baki ɗaya a wani waje allah yana ba mu labarinsu da yake cewa kardaba samudul mursali idgala lahum akuhum cikin shu'ara kenan go idgala lahum akuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum alayhi min ajr yace in ajriya illa ala rabbil alamin Allah yace samudawa sun karyata annabawa sun karyata manzanni kuma sun karyata guda daya kamar sun karyata duka ne yayin da manzan su dan uwan su dan garin su annabi salihu yake ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne daga Allah amintacce a wurin Allah da Allah ya ce in kawo muku sakonsa fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un sannan ku mun da'a yace ma as'alukum alaihi min ajrin bana so ku bani ladan komai ba kudi nace ku bani ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana wurin ubangiji a ubangijin talikai kun waje Allah yake cewa amma samudu fahadainahu fastahabbu al'ama ala al-huda kaga dai samudawa mun nuna musu shiriya amma sai suka fifita kafirci akan shiriya fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil hul sai aka kama su da azabar tsawa ta wulakanci bima kanu yaksubuna saboda mugun aikin da suke yi Allah ya ce wa najina allazina amanu wa kanu yattaqun waɗannan da annabi salu da ya ce musu ala tattaqun suka bi sai Allah ya kaitar da su wa najina allazina amanu wa kanu yattaqun a labarin samudawa yana da yawa za mu taƙaito akan waɗannan wuraren da kuma bari mu ambaci na sutul a'raf fadan Allah wa ila kamuda akahum saliha qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghayr ghayru yace Allah ya yace mun aika wa samudawa dan uwan salu salu yace musu ku bautatawa Allah ba ku da wani ubangiji kuma bayan sa ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa gaskiya ta zo muku daga Allah hadhihi naqatullahi lakum aya kuma ga taguwa Allah da kuka ce in an isa a fito da ita ku gani fadaruwa ta akul fi ardillahi saboda haka hukuma ku ku bata yawo a bayan kasa ta ci abinda ta ga dama Allah ya ce wala musuha bi su'in kar ku sake ku yi mata wani mummuna abu fa yakuza kuma azabun ali amma basu ci ba saboda haka samudawa kisan su sananniya ce mai tsawo abinda ya faru shine cewa annabi salihu suka yi da ya bayyana musu wa'adi sai suka ce in ka isa ka zo mana da mu'jiza za ta nuna gaskiyar annabtarka kuma muna da muna da conditions suka ce masa ka fito mana da raƙuma 'yar shekara goma mai ciki daga jikin dutsen nan maga kawai dutse ya fito ya ɓare ta fito sai Allah ya ƙarfafe shi sai ko Allah ya buɗe wannan dutse sai ga taguwa ta fito sai suka ce lalle ka iya bokanci sai ƙara kafirci haka Allah yayi musu kuba yake cewa qala hadhihi naqatullahi laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum aka ce to daga yau akwai doka wannan ruwa da dama baya isan ku a garin to daga yau dan da za ta sha ba za ku sha ba za ta shanye gaba daya sai ku bari sai gobe sannan za a samu ruwa amma daren ta sha ruwa za ta ba ku nono wanda za ku yi amfani da shi duk gari za a samu amma duk da haka suka ce ba su yadda ba fanadau sahibahum fata'aqa fa'aqa suka kira ɗaya daga cikin su yazo yace shi ya ji ya gani fa'aqara ya soke ta Allah ka tsare mu daga rashin imani irin wannan kafirai al-Imam al-Bukhari da Muslim suraito hadisi daga Abdullahi dan Zam'a yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya khutubu wata rana yana khutuba wa zakaran naqata a cikin hudubar shi ya bada labarin wannan raƙuma da ake ce manaqatu sani ko naqatullahi wasu quyaha ya bada labarin ta wallazi aqraha kuma ya bada labarin wannan bijirarren kafiri wanda ya tsaurin ido ya je soke ta ya kashe ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idin ba'atha ashqaha in ba'atha laha rajul wani mutum ne yace da aka taru wa kana fil madinati tis'atu rahatin yubsiduna wala yuslihun sune suka taru sune manyan shidanan gari suka taru suka ce yanzu ya haka zamu zauna muna kallon wata raƙuma tana da daraja da yafi namu za ta sha ruwa ba wanda zai samu dole a dau mataki to a cikin sa sai shi yace to ni abin da ni zan kashe ta shine idin ba'atha ashqaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba'atha laha in ba'atha laha rajulun azizun wani mutum mai buwaya a cikin su arimun wanda yake kakkarfa mani'un fi rahatihi wanda yake da ƴan uwa da jama'a a kabilar su wanda wani bai isa ya taba shi ba yace ni in nayi kaza ba wanda ya isa salu ma bai isa ba to shine ya miƙe ya je kashe ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mislu abi zam'a yayi kama da abu zam'a to malaman hadisi suka fara tunanin me annabi yake nufi da wannan kwatancan kuma waye ma abu zam'a din domin shi ma wannan mai bada labarin sunan shi Abdullahi ibn Zam'a baban sa ne ko wanne can daban kuma me annabi yake nufi da wajihin wannan kwatancan irin sa a wajen rashin kirki da rashin daraja ko ko irin shi a wajen yawan wato ƴan uwa da dangi ko mun gane an dai yi hasashen cewa ko dai zama abu zama ɗin nan wani baffan azubair ibn al'awwam wanda sunan shi al'aswad ibn mutallab ibn asad wanda yana daga cikin al-mustahazi'un wanda suka dinga wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgili a makka kuma ya mutu kafiri bai musulunta ba sannan ɗan shi zam'a ɗin da ake ci mishi abu zam'a shi ma an kashe shi a badar kafin ko kuma ya zama wani mutum mai suna ubaidun al-balawi shi ma ana ce mishi abu zama wanda shi kuma yana daga cikin sahabbai da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam chaffa a ainihin tata shajara laqad radiyallahu anil mu'mina idh bayunaka shi wannan sahabi ne al-imam al-qurtubi abu al-abbas mai al-mufhim li sharhi li talkhisi li sharhi ma ashkala min talkhis muslim shi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin na biyu cewa wato ana nufin abin nan ne wannan mutum mai suna ubaidun balawi wallahu ta'ala a'ala shi ubaidun balawi sahabi ne kamar yadda muka ji kuma yana da gaske a sabu shajara sannan ya mutu ne a nan kasar afirka sanda aka zo yaƙi a nan kasar abin nan wato magrib kenan a nan ya rasu cikin musulmai da suka yi shahada a wannan tafiya wannan takadarin kafiri da ake bada labari a nan idan ba aka ashka da aka bada labari fadan Allah madaukin sarki kazzabat tamud bi tawaha idan ba aka ashka yayin da suka aiko mafi kangara a cikin su wannan kangarare ana cewa sunan shi qudda ibnu salis haka ake cewa sunansa kamar da ibn jarir ya rubuta cikin tafsirin sa inda yake isnadin bai inganta ba haka nan al-imam abu abdullah ibn abi dunya shi ma ya ruwaito a cikin tafin shi mai suna man asha ba'da al-maut inda yake bada labarin an ce shi salihu da ya rasu sai Allah ya tashe shi sai ya dawo da shi duniya a matsayin annabi suka ganshi suka ce kai ne salihu yace eh ni ne suka ce ba mu yarda ba ai salihu ya mutu yace lalle ni ne salu Allah ne ta da ni cewa in zo muku wazi suka ce to in dai kai ne da gaske to kai mana kaza ka kawo mana raƙuma dutsen nan ya tsage raƙuma ta fito yanzu mu ganta shine ya kawo wannan a wajen kisar cewa man asha ba'dal maut al-imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi a cikin sunan a cikin musnadin sa da isnadi wanda ash-shaykh al-albani ya inganta shi a lamba hadisi na 1700 da lamba 44 na cikin silsilatul ahadith sahiha wal hasana wa shay'in min fiqiha na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi haka na al-Imam Al-Baihaqi ma rawaito wannan riwaya a cikin Usulul Kabir da wasu tafansa haka na Abu Nu'aym Al-Asfahani a cikin Hilatul Awliya daga Ammar ibn Yasir Ammar dan Yasir radiyallahu anhu an abi ya bada labarin cewa sun tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Ali da wasu mazaje cikin sahabbai sun je wata tafiya wata ƙwarya ƙwaryar runduna so ana nan sai suka fita shi da sayyidina Ali suka tafi leƙen asiri a cikin rundunar waɗannan kafirai da suka je sai bacci ya kwashi suka yi bacci haka tana suka tafi suka basu a cikin yashi suna bacci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana shurin sai da kafa yana cewa ku tashi ku tashi ku tashi to da suka tashi sai yake ce musu ala uhaddithukuma bi ashqa rajulaini shin bana ba ku labarin mutane biyu mafiya tsiya a tarihin dan adam bari in faɗa muku mutane biyu mafiya tsiya ga baki daya kulna sai ni ammaru da sayyidina ali muka ce bala ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna so mu ji wannan labarin sai annabi ya ce uhaimiru samudin na ɗayan su shine wani ne jan fata din nan na samudawa shine kudaru din kenan allazi aqaran naqata wanda ya kashe taguwan nan ta Allah bayan fa Allah ya ce fa la tamassuha bisu'in kar ku sake ku mata ko da tsawa ko duka da bulala ko tana cin wani abu kar a kore ta fadharuha ta'kul fi ardillahi ku bar ta ci abin da ta ga dama a cikin ƙasar Allah saboda ka in ta zo da ban ta gani ko ka shanya abincinka ko ka aje zaka ci ko a injin nika duk abin da ya mata ci ko za ta yi kuma an hana a hana ta fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamsuha bi su'in amma da haka wannan yayi taurin kai yayi rashin arziki ya kashe ta ba wai korarta yayi ko ya daka mata tsawa ko ya dauke abincin shi ruga da gudu ta zuci ba abinda aka hana shi sai mafi girman abinda zai iya na zunubi shine ya kashe ta da haka annabi ya kira shi da suna ashqar julaini nabiyin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi yadribuka ya aliyun ala hadihi ya'ani karna ali yace da kuma wanda zai sare ka akan wannan ya nuna wuyan afo ya nuna daidai makwarfada daidai wato wajen kwanya gaban kai ya ce da wanda zai tsara ma takobi kai a biyu a daidai nan hatta ta bulla hari har jinin ya jika wannan sai nuna gemu wato yawa aliyu bushara da cewa kashe shi za a yi mutuwar shahada wani daga cikin alamun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar shi da shi wani abu cikin gaibu ya bada labari nabi ya sanar shi da sayyidina Ali cewa mutum na farko mafi shakawa shine wanda zai kashe wanda ya kashe waccan dabba na qatullahi sanan dan uwan shi a fitsara da rashin arziki shine wanda zai kashe ka ya kai ali kasancewa ali babban mutum ne cikin sahabbai dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban masoyinsa sirikinsa wanda annabi ya ce duk wanda ya danni mai gidansa ne to ali ma mai gidansa ne duk wanda ya danni masoyinsa ne to dole ya so sayyidina ali a kissar gadir khum da aka samu wani sahabi mai suna Abdullahi dan Buraida Abdullahi dan Buraida sai na Ali ya mushi wani abu da bai ji dadi ba lokacin da manzo Allah sai ya tawo aikin hajjin ban kwana sai na Ali sai manzo Allah ya aika shi ce ka tafi kasar Yaman gun sojojin da na aika su jihadi ka je su ware maka raƙuma guda 100 ka taho mun da su zan yi hadaya da su a Makka saboda ka sai na Ali ya je an so wannan ganima da sauran abubuwan da aka samu na ganima da inda suka rabu za su zai yada zango su ya basu a nan za shi tafiya a hankali shi kuma ya sauri ya kora kuma na ya kawo manzala sallar da salama to da gari ya waye sai suka gan shi yana yayi wankan janaba sai suka tambaye shi me ya faru sai ce ai na zaɓi wata baiwa ne daga cikin bayin da kuka bani kai manzala sallar da salama na zaɓe ta ne sadaka da ita a matsayin shi na shugabansu a matsayin shi na ahalul baiti yana da haƙƙi a cikin wannan dukiyar ya tasarrufi kuma akan shugabancinsa amma abinka da ɗan adam sai kawai suka ji haushi irin yadda muke nuna yanzu da mun ga da mun ga shugaba da wata mota sai a ce ai dukiyar mu ce kuma yana matsayin shugaba dole ya hau mota mana zai tafi kamar da muke tafiya ne a ai ba daidai bane ko to sai suka dinga jin haushi shi Abdullahi dan Buraida yake cewa har na zo Makka ina jin haushin Aliyu kuma din da ya zo na baya koyewa ya ce Aliyu bi kyauta wallahi ai abin da haka ake kaza kaza kaza kaza ni bai kyau samu ba manzo Allah yana ji bai ce mishi komai ba har sai da aka gama aikin hajjin gabaki da aka zo mararraba inda mutanen Sham za su tafi Sham shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wuce Madina shi da sauran sahabbai sai Annabi ya kama hannu Abdullahi dan Buraida ya ce mishi atubu gidu aliyan wai har yanzu kana kin Ali yace na'am ya rasulullah amma ya riga ya zo a zuciyar shi sai annabi ya ce mishi la tafa'al to karka sake kin shi karka sake shine annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ya danni mai masoyin shi to aliyu ma masoyin shi ba a raba soyayyen manzon Allah da ta ali dole ka so su duka biyu to wannan shine asalin hadisin Gabir Khum da yan Shi'a suke ta azazzala magana akan shi cewa wai Annabi ya ce Aliyu ne halifa ba magana hilafa yake a wajen kwata kwata ba haka bane sai Abdullahi dan Murya yake cewa daga nan sai naji na fi san Aliyu fiye da kowa a duniya saboda su sahabbai suna yi da gaske ne dan Mune ya ce kaji ya goyi bayan dan uwan shi aka za a ce idan Mune ne wato muna rayuwa cikin wani yanayi sai dai Allah ya gafarta mana kawai to sayyidina Ali maza Allah ya bashi wannan labarin cewa ai kashe shi za a yi kuma hakan ta faru da aka ashka a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babu kaman wanda kaman wanda kashe sayyidina Ali shine Abdullahi dan Miljam al-Thaqafi wani dan kalakatu gashi mai karatun Qur'ani da taban sallah amma kuma shaki ne mara arziki eh aure yayi yace sadakin auren shine kashe Aliyu su uku suka haɗu suka yi wannan mugun shawara cewa shi ya kashe aliyu wane ya je sham ya kashe mu'awiya wane kuma ya je misra ya kashe amur ɗan as suka ce an kashe waɗannan bayan allah guda uku shi kenan an kashe wata fitina a cikin musu a haukarsu ta jahilai yan kalakatu yan boko haram to kuma sai zama aliyu shi allah ya kaddara ma zai samu kwallon shahada wannan matsiyaci ya same shi ya kashe shi a sanadiyar haka wato ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan abin nan da ya caka mashi makamin aliyu bai mutu a ranar ba sai da ya kwana ya wuni ya ce masu hassan ɗan aliyu idan na warke tun da an kama shi ce na warke zan yi mashi kisasi da kaina in ba warke ba kuma kuma kisasi Allah ya ƙara wa aliyu yarda Allah ya gafata mashi saboda haka waɗannan har ila yau al'imamu al-tahawi ya wato wannan asari ko wannan hadisi a cikin sharhu mushkil al-athar haka nan al'imamu abu abdurrahman nasa'i a cikin tafin shi mai suna khasa'isu ali kamar da muka ambata a shekul albani muhammad nasiruddin ya inganta wannan riwaya lamba hadisi 1700 da lamba 43 idan kana so ka ji wani wani faifai na tarihin iya shegen samudawa babu laifin ka karanta suratul hud Allah ya bada labarin su daga fadin sa ko kuma daga inda yake cewa qalu ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla haza suka ce kai ko mu so ka zo ka fara wa'azin nan da ana sa ran za a baka shugabancin gidan bautar gumaka yanzu ka bata rawanka da tsalle ka zo ka kama wa'azi atanhana an na'budu ma ya abudu aba'una wai kana cewa ne mu daina bautata wa gumakan da iya muske wata ma wa annana wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid suka ce su wallahi suna cikin shakka da abin da yake faɗa ba su yarda ba kala ya kauni ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace ba kwa ganin idan akan gaskiya nake wa atani minhu rahmatan ko Allah kuma ya bani rahama daga gare shi faman yansurni min Allah in asaitu waye sai tare mini fada da Allah zai kama ni idan na saba wa Allah fama tazidunani ghaira taksir ai annabi muku wai na anshi shugabancin gidan bautar gunki ta kun ƙara halakar da ni wa ya qaumi hadihi naqatullah ce to ga taguwa Allah lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fa yakubukum azabun qaribun anan ko azaba na kusa Allah ya ce fa aqaruha idan aka busje ba suka suka suka kashe ta suka soke ta fa qala sai ce mustamatta'u fi diyarikum fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairi makbub aka ba su kwana uku da aka ba su kwana uku ranar kwana na uku sai aka ce sai suka ce abin da zai bari fito fito da duk makamansu suka shiga yaki suka ce ba dai mala'iku ake aikowa ba to ba za mu zauna kawai su kashe mu ba za mu zo ne sai dai in mun kare wai su jarumai suka fito da makamai da dawakansu da ƴaƴansu da dabbobinsu gaba kida suka tsaya Allah yake cewa sai Allah yake ba mu labari yake cewa falamma jaa amruna نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ kuma su karanta da yauma ko Allah ya ce ina rabbaka wal qawil aziz da lokacin azaba yayi ranan karshe din aka kyale su har rana ta take sai suna cewa Allah ya yi tsoro ya ji tsoro Allah sa duka ya ji tsoro ne dama duk ƙarya ne Allah ya ce sai muka tseratar da Saluhu da wanda suka yi imani ɗan tsiraru daga cikin mutanen su kuma muka darkake su aka zallazina zalamu sayhatu sai aka turo mala'ika Jibril kawai ya daka musu tsawa a wani aka ce kuma an rajafa saboda tsawar ta girgiza ƙasa ga baki ɗaya da komai da ke kanta fa azdahu fi diyarihim jathimina suka waye gari duk sun faɗi inda kasan an yi bari Allah ya ce ka Allah ya gnau fiha kai ka ce ba taɓa gina garin ba ala bu'udan li famud Allah ya ce nesa da samudawa daga rahama Allah eh inna samuda kafaru rabbuhum ala bu'udan li famud yadda aka bada tarihi shine bayan an musu wannan kwaron kwatsa ko kuma an musu mala'ika jibril ya daka musu tsawa tsawar ta girgiza komai ta rusa komai da gonaki da gidaje da kamfanoni da dabbobi da titina da garuruwa da ofisoshi komai ya rugurguje ga baki ɗaya faɗa cikin ƙasa sai aka mai da ƙasa kawai aka shafi shine ka Allah ya gina fiha wanda zai wuce daga kaman babu gari a wani babu ma kufai ko kufai Allah bai ba musu ba saboda sun fusata Allah sun ma Allah tsagerancin da Allah bai taba ganin irin shi har da cewa bari su fito da makamai wai su tari mala'iku bayan ce mala'iku za a turo mutu za su fito za su gaida za a yi ko su ko mala'ikun kuma fa an ba su kwana uku wanda da kamata cikin kwana uku na su ce bari su tuba bari su tuba bari su nemi ainihin yafiya a wurin Allah amma sai suka ƙara kangara suna ta atisaye cewa yau nan da kwana uku akwai yakin da za su yi za Allah ya musu irin wannan darkakiyar da ba taɓa yi wa kowa ba kuma da abu mafi ƙaranci da suke gani kawai tsawa aka musu mala'ikar birku Allah ya umarci shi ce ka musu tsawa da idan ka musu tsawa shikenan kawai to wannan haka Allah ya ma samudawa Allah ya buga ma quraishawa da sauran duka kangararru na cikin duniya misali ne akan abin da yake iya yi akan abin da Allah ka iya yi cewa Allah ya fi karfin duk wani da yake jin cewa shi mai karfi ina samudawa fa hal tara lahum min baqiya babu saura sun kare ga baki daya garin ma da ake cewa kufai ne na wasu wato garuruwa da ke kusa da asalin abin nan ɗin asalin location ɗin asalin asalin da suke asalin da suke rairayi ne kawai zallansa babu alamusu amma ana samun wasu garuruwa a gefe da ake ce musu hajar ko ƙaba'ilu hajar wato idan idan idan idan ka je ko ka duba a youtube za ka iya gani za ga ragowar kufai ɗin garuruwan wanda suke kewaye da su amma ita asalin alƙaryar babu komai da ya rage da za a iya gani to Allah yana gaya ma shawa cewa fa zai iya musu irin wannan irin wannan azabar idan ya so saboda kamar yadda su ma suke ƙaryatawa haka su ma waɗannan kaga fa kazzabuhu suka ƙaryata duk inda aka ambace su zaka ji an ce kazzabat samud bin nuzur kan samudawa sun ƙaryata masu gargadi kadzabat samudul mursalina wa amma samudu fahadainahu fastahabbul ama alal huda din da ake ambatan su abu na farko za a ambata shine kangaran su da rashin arzikin su kangaran su da rashin da rashin jin magaran su da kuma can waya suna ma annaban Allah tayin kafirci laqad kunta fina marjuwan qabla hada kai da muke ganin ka cewa zaka gaji wannan shugaban bautar gumaka in ya mutu kai za ka abin nan abin nan za ka zo ka yi ka shugabanci kuma samuda wannan wasu manyan mutane ne kamar da Allah ya faɗa wasu mudan ladina jabu sakhara bilwaji mun karanta a baya ko samuda waɗanda gidajensu duwatsu ne suke fafewa jabu sakhara bilwaji a wannan farfajiyar garinsu dutse suke fafewa su yi ɗaki a cikinsu ta haka Allah ya ce kuma wa samuda fama abuka ya halakar da samudawa fama abuka minhum ahadan bai ba ko ƙwaya ɗaya daga cikinsu saboda ƙarfin Allah da izzarsa kamar yadda kaji Allah ya faɗa a nan yake cewa inna rabbaka huwal qawiyyul aziz lalle ubangijinka ma abocin ƙarfi ne kuma mabuwayi ba wanda ya isa da Allah a sai Allah ya ci gaba da cewa ina ne ma faka Allahun rasulullahi na ƙatallahi wasu ƙuyaha sai ah, manzon Allah ya ce musu na ƙatallahi wannan usulubi ne da ake ce mushi na at-tahzir ko ai ittaqu ko utruku na ƙatallahi ku bi ta sha'anin wannan taguwa ta Allah ana danganta ta zuwa ga Allah ne tashrifan kamar da ake cewa baitullahi wani lokaci kuma a ce naqatu salih idafata idafatin ta nisba kenan eh to za muka lura sai aka ce da aka ce fadam dama alaihi fakadabuhu fa aqruha naqatallahi wa suqiyaha ku kiyayi taguwa Allah wa suqiyaha da abin shanta me abin shanta shine ranar shanta din suqiyaha masdar ne da yake nuna wato rana ran take shan ruwa kar ku je wurin ruwan ku sha sai suka ce su ba za su iya yin haka ba fakadabuhu sai suka karyata annabi salihu suka karyata shi suka ce ba a isa ba fa aqruha suka suka je suka kashe ta aka wayi gari kawai aka ga gawata sannan suna ta dariya suna cewa ai mun yi maganin ta yan yan yan yan yan sai mu ga abin da zai yan yan yan yan shine Allah ya ce faddamdama alaihim rabbuhum bi dhanbi a fasar mal albani na ba Allah ya gafarta mishi ce kuma ka ji larabcin ga ya ce faddamdama ka san ba wani abu abu ne mai sauki ba eh ba abu ne mai sauki ba damdama ma'anar shi wato sai ubangiji ya darkake su ya kama su da azaba an ce rabbuhum anan wanda a yanayin zancen da kawai za a ce musu fadamdama alaihimullahu sai Allah ya darkake su amma yasa akai akai akai uduli zuwa rabbuhum kaga ai na qatallahi a can aka ce da sai a sake cewa fadamdama alaihimullahu wato shi ubangijin annaka din amma sai aka ce damdama alaihim rabbuhum aka ce Ubangijinsu, don nuna cewa Allah yana da ikon ya musu duk abin da ya soyi ba wanda ya ce cewa haka ba. To, domin kayan shi ne Ubangijinsu ne sai aka ambaci rububiya, shi ya da ci kayan shi tunda sun kangare to ya wargaza su. Kamar yadda ka san a ce, yau in kana da kuɗi a garin nan sai ka sai gida mafi tsada, sai ka ce ba ka son gidan, ka je ka ɗauko haye gare da duk ta rusa shi. Mutane sai dai su ta mamaki a ce wani kuɗi sun haukata shi, kai kuma kawai tashe kake na arziki. sai a ce kare da kudinsa sai ya sha la haula ko kuma inda bawashi yake cewa waye sai ce maka kakka rushe gida in ka siya da kudinka ka ce ba irin shi kake so ba ba wanda ya isa baba kamar yadda ce to Allah ya kara arziki da yan anguwa sai dai a ta maka barka ma sada kuma sai ta tsaki a gefe saboda mene kayanka ne dole a ban maka to haka shi zaka ce fa damdama alaihim rabbuhum ubangijin su saboda kayansa fasawaha sai daidaita azabar kowa sai da ya samu ay fasawwal azaba alaihim ko kuma fasawaha aka daidaita kasa bayan an dumar da su a cikin ta gaba daya la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce wala yakhafu uqbaha ko ubangiji baya jin tsoron me me zai biyo baya shi asali tsoro ba sifa Allah bane tsoro sifa bayi ne amma Allah yana ta'abiri ne akan abinda idan an yi irin wannan azabar in ba ubangiji ne ya yi ta ba duk wanda ya gwada haka ya tsoraci me zai biyo baya yanzu ko kai shugaba ne ko gwamna ko sarki in ka ce bari ka rushe wani gari gaba ɗaya ko ta unguwa kana yi kana tsoron anya za a kyale ka ko za a maka bore ba haka bane dan wasu mutane za su ce to wallahi da da su bari a rusa musu gidaje gara su mutu gaba ɗaya ai an sha yin haka ko ina jin ko kwanan nan ma an ce ayi a wani gari nan kusa wani gwamna ya sa an yi rushe rushe wasu suka ga kai ba su iya hakura a duke su gaba kawai suka suka baza kirjin su kawai aka harbe su suka yi shahada kuda Allah ya gafarta musu to amma shi Allah wannan hukuncin da ya musu baya jin tsoron wani abu ya biyu baya dama babu abin da zai biyu baya shi sa hainu abin da biyu baya shi sama Allah yake bada labarin zama kun ji Allah ya buga mana misalin yadda ya da waɗannan fitsararrun kafirai da ake ce masamudu a bayan mun yi magana a kansu da su da adawa su ne ‘yan uwansu wajen wajen rashin arziki ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama alhamdulillah mun kai ƙarshen wannan sura suratul shams a cikin darussa guda hudu kenan insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ya bamu ladan shi ladan karantawa da saurare Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah kuma ya ji kan magabatanmu cikin iyaye da malamai da sauran kuma musulmi Allah kuma ya kawo mana sauki a ƙasarmu ya kawo mana alkhairi da zaman lafiya ya bamu shugabanni na gari isa kuma cika da imani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah